بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya da ya sake dawo da mu wannan tafsiri na alƙur'ani muna cikin suratul mu'minun muna kan aya ta hudu wanda take magana akan fitar da zakka mun yi ɗan ratse kaɗan saboda mu bayyana matsalar talauci domin masu kuɗi su fahimci fitar da zakka wato abu ne wanda Allah yake so kuma yana wadatar da talakawa kuma yana ragewa al'umma matsala a ƙasa fitar da zakka yana daga cikin abin da in an yi shi Allah zai rage matsala kamar yadda muka ga cewa zukatan wasu suna canzuwa saboda rashin samun wasu haƙoƙi sannan wato jahilci yana karuwa saboda babu yadda za a yi a ilimi sannan kiwon lafiya yana gagara saboda talauci ya shiga wasu gidaje sannan zaman lafiya na security na mutane yana girgiza saboda babu saboda talauci ya yi Allah ya kalli irin waɗannan matsaloli sai ya farlanta zakka a cikin dukiyar mutane domin ya zamanto ta magance wannan matsalar to yau an yi sakaci da yawa wadda da yawa yanzu kun ga kamar takardar da muka karanta ta jiya ai wannan sai dai mai masu fatan alheri saboda yana da dama akan cewa shekara biyu bai cire zakka ba ina jin haka muka karanta kuma yana nadama kaga wannan shi da imani na gaskiya wadda tun ya yi nadamar abin da yi watakila mai yiwa a samu da yawa masu waɗanda suke irin wannan halin wala Allah ma shi yasa muka rasa wanda ya mallaki biliyan ɗaya a gombe babu shi har yanzu ina maimaita babu shi in ka ce akwai shi kawo mana shi babu shi kawai ya yi haƙuri babu a wannan sai dai kai ta surutu a bayan fage in ka isa fito fili ka yi magana kamar yadda na fito babu ka kuma kasan in ka ce mana gashi akwai tambaya ta biyu sai mu ce kai mugunsa Allah ya yi albarka amma dai abinda muke tunatar da masu hali shine a ji tsoron Allah a yi wannan aikin domin Allah zai rage mana matsaloli akwai tambayoyi kuma wanda duka tambayoyi guda biyu duk suna da alaka da zakka ina jin watakila karatu ko ya yi amfani watakila ya yi tasiri wannan kamar ma 'yar guntuwar takarda ne ya fito da ita kamar bayi da komai haka layi biyu ko uku bayan ya yi sallama yana tambayar mu wai nawa ne nisabin zakka kuma na biyu ya ce lissafin lokacin fidda zakka to ba mu ne za mu yi lissafin ba iyakaci mu gaya maka kila nawa ne din ya kamata amma kai ka samu kudin kuma kai ka san lokacin da suka cika shekara wannan lokacin ba za mu iya gaya maka ba abinda musulunci kawai ya ce shi ne abinda ka mallaka ya kai lissafi kuma ya shekara to za ka cire masa zakka ya tambaye mu akan cewa watan nasara ne ko watan islama amma dai ka san cewa musulunci ba zai yi gini akan watan nasara ba ko ba sai ka tambaye mu wannan ba saboda idan allah yana magana da watanninsa yake magana ba da watan nasara ba akwai ibadu da wanda Allah ya rataya su da wata wato kamar aikin haji ya ce alhajju ashkuru hajji watanni ne sanannu ba da watan nasara yake magana karka ɗauko wannan sai dai kamar shi a can sakandaren ka da jami'ar ka da ofisoshin gwamnati wannan naku ne amma Allah ba da waɗannan watannin ba yake lissafin hajji shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran ba yana nufin watan boko ba yana nufin watan fa iddatuhunna salasatu ashhur iddar ta wata uku ko misali wata mata ba da watan nasara yake lissafi inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahar ididdigar watanni a wajen Allah sha biyu ne amma ba da watan nasara yake lissafi ba so wannan kam ina ganin ba sai ka tambaye mu ba ya kamata ka yi makanka ka san cewa da watan sai yake magana domin Allah ba zai bar nasa watannin kuma ya dauko na nasara ya kafa maka shari'a da shi ba ko zai yi ba zai yi ba ko to kaji mutane sun ce ba zai yi ba wannan tambayar kuma za ta yi min wahalar amsa kwarai da gaske domin abu ne wadda ba ni ne zan yanke hukunci a nan ba abu ne wadda Allah ma ya shafi kila ya fi ƙarfin malaman ƙasa ya kai har ga duniyar gaba ɗaya ta yi ittifaki a kan abu ɗaya sai dai kawai yadda mai tambayar ya yi ya yi ta a cikin layi biyu ko uku shi yana ganin ta kamar abu ne mai sauki kimanin tambaya ta ita ce a warware min tsakanin kudi na lissafin wato zakarin zinariya da kuma azurfa wanne ya kamata mutum ya ɗauka kuma ya ce ina godiya malam allah ya ƙara wa rayuwa albarka ya jikan wato iyayenmu baki daya mun gode da wannan addu'a kwarai da gaske matsalar wato zakkar zinariya mafi rinjaye malamai da yawa sun tafi akan cewa abinda ake kira kudi shine zinare da azurfa akan su ne aka ginin zakka akan kudi har ma wasu 'yan shekarun baya an samu wasu da suke maganar cewa tunda su ne kudi sauran ayi duka not ne kawai ba kudi ba ka ɗauki naira not ne naira ta ce maka dubu ɗaya ce maka ɗari biyar ta ce maka ɗari biyu ta ce maka hamsin ko ta ce ɗari not ne kawai ba za ka auna yawan naira ka ce shi ne lissafin zakka ba sai ka koma asali ma'aunin zinariya da ake magana ku fa fahimci wannan magana tana da girma fa ba maganar wasa ba ce naira yanzu ba za ka gano lissafin zakkarta ba ko dala kowane ma irin kudi da aka yi shi da takarda ba za ka iya gano lissafin zakkarsa ba sai ka ɗauki ma'auni na zinariya ko azurfa ka hana shi duk wanda zai ce maka miliyan kaza ne zakka to yana faɗa ne a bisa an yi kiyasin su da zinari hanya kuna ganewa da gaske to kaga kenan yanzu duk kudade na kasashen duniya sai an shiga kasuwar zinariya gold a gane nawa ne nisabin gold a yanzu yadda zai fitar da zakka ko azurfa sannan sai ka auna wannan kimar da kudin kasar nawa ne ya kama saboda fatawar malamai mafiya rinjaye shi ne cewa duk abin da ya tsaya a matsayin kudi wanda za a yi ciniki da shi to shi ne kudi ba dole sai zinare kaɗai ba domin idan ka ce zinare ne kaɗai kudi da azurfa to zai zama irin mutanen ƙasar nan da sauran wasu ƙasashe duk gaba ɗaya ba za su yi zakka ba ke tunda su ba kudi ba ne to kaga wannan kuma fatawar barna ce domin ba dama ka sauke wa wani musulmi da ya samu wadata ka sauke masa rukunin addini ko zai iya yiwa ba zai yi ba so shi yasa za ka ga ita kanta kuma zinariya da ake son a auna da ita zai iya yiwa yau ka saye ta amma gobe kuma ta sauka ko ta hau to idan yau ka saye ta aka yi maka fatawar sai ta kai kaza zakkarta to wanda kuma ya same ta a gobe shi kuma zakkarsa za ta zamanto ta sauka matsala kenan shi yasa nace tambayar za ta yi wahalar amsawa domin da ya tambaya cewa a gaya masa lissafin zakka a naira na fata an gane kawai ta kila sai a ce masa ko irin wannan kalandar da ake bugawa su sun fitar da nasu sun ajiye haka ne da nisabin zakka kaza ne to kuma a shekarar su ma sau ɗaya suke fitarwa wannan kalandar ko suna yin ta sau biyu to idan sau ɗaya ne kasuwar yau nawa ga wata ko ba ku sani ba sha sha uku ai ba ai kasuwar ba da watan ramadan take ci yasa ta ce maka to kaji yasa na ce maka in dai maganar wancan za a yi so ka ga kenan yanzu kun samu sama fara samun sabani akan watan kasuwar duniya yanzu da za ka mata lissafin dinari da watan ramadan za ka hukunta ta ko da watan na watan boko ko to yau nawa ga wata biyu ga wata to yau dinnan za ka samu kasuwar zinariya a yau gram ɗinta za ka samu idan ka rubuta shi a yau idan ba a yi sa'a ba gobe jibi gata zai canza to ya za a yi ka ƙayyade fatawar a wani lokaci guda ba sani wa kun gane matsalar saboda wannan idan baka san kan abu bakar ka shiga kada bi wannan maganar ka je kai ta ba da labarin da baka san kansa ba ko ni yanzu abin da nake gaya maka ina maka tambayoyi ne ban zo wai cewa yanzu zan bada fatuwa ba ina gaya maka dai dan ka sani wannan ba amsa ba ce nake bada ban sani ba ko kun gane magana ina dai bayani ne domin ka gane yadda abun yake yanzu misali za ka ga cewa gol abinda ake cewa gram din da zai kai a fitar masa da zakka shine ya kai gram 85 kilogram kenan ko gram tamanin da biyar an gane wannan gram din a satin da ya wuce idan ka ɗauko shi ka saka shi shi yake daidai da dala dubu tara da ɗari shida da wani abu dala to ita kuma wannan dalar idan ka mayar da ita to naira shi zai zai baka dala a zai baka naira miliyan sha tara da dubu ɗari biyu da sha tara da ɗari shida da biyar to akan wanne za ka fitar da zakka gobe idan an zo ko kun gane maganar to shi ku azurfa ma'auninsa gaba ɗaya nisabinsa a zakka shi ne a samu azurfa ɗari shida wato a dirhami kuma shine a samu ashirin wanda suke kiransa miskal ko miskalan kaga kenan ita kuma zinariya da muka ce gram 85 an gane ita kuma miskal nata shi ne 20 miskalan da wannan za a auna shi ina za ka samu wannan ina gaya muku abin yana da wahala ne an fahimta to shi kuwa lissabin zaka na alfidda ita ce azurfa ana neman gram 500 da 95 kaga gram ɗin ta yafi na mai yafi na zinariya ko tun da wancan 85 ne wannan har 500 da wani abu za a shi kuma shi da za ka samu wato miskan nashi ya kai 140 to dukkansu idan ka hada wasu za su ga cewa tun da waɗannan su ne kudaden guda biyu yanzu idan za a ba ka shawara misali da zinariya za ka fitar da zakka ko da azurfa da wani ma'auni kake son a auna kudinka tun da kowane yana da nasa ma'aunin amma a ma'aunan wani ya fi wani yanzu kaga idan muka ɗauki awon zinari shi da zakka za ta kai miliyan goma sha tara a wani gurin zai zama miliyan sha tara da dubu ɗari biyu da sha tara da ɗari shida da biyar a wani ma'aunin kuma idan ka zo za ta ɗauki miliyan goma sha tara da dubu tamanin da biyu ne da naira ɗari hudu da tamanin shi ne nisabinta na zakkar da wannan awun ya kamata ka auna kudin mutanen Najeriya su cire zakka sai mafi rinjayen mutane a akan awun zinari suke tafiya. Shi yasa zaka ji an ce maka zakka ta kai miliyan goma sha a yanzu. Haka ne ko? Abin da ake faɗi kenan. Wannan awun na zinariya ne to ina awun azurfa shi kuma wanda shi ma ya kai zakkar. Nisabinsa shi kuma kamar yadda muka ce maka miskad nashi shine a gram nasa shine 595 sannan yana da 140 miskalat to wannan shi kuma idan ka tattara shi kun ga a can mun ce dala 9,000 ne ko 9,100 wani abu haka ne a nan kuma idan ka ɗauko wannan nisabin na azurfa dala 600 ne gaba ɗayansa saboda haka idan ka canza shi da naira to zai baka dubu ɗari tara ne da wani abu bai kai miliyan guda ba so idan ka ɗauko awon azurfa to kaga mai dubu ɗari tara ma ya kamata ya fidda zakka idan ka ɗauki awon zinare kuma sai mutum yana da miliyan goma sha tara da waɗancan yan kayan da muka ambata sannan ya fitar da zakka to yanzu tunda yawanci talakawa ne a nan da wanne kuke ganin ya kamata a auna ra'ayinku za ku faɗa da zinariya idan ka faɗa da zinariya to talaka ba zai samu komai ba da wuri domin ka mai miliyan ɗaya ba zai cire zakka ba ke to amma a wannan rayuwar yanzu idan kana da dubu ɗari tara mu ɗauka da tamanin da wani abu ɗari tara bai kai miliyan ba guda kai talaka ne ko mai kudi ne tambayar ku nake talaka ne kai kana bukatar zakka yanzu misali dubu ɗari tara misali mu ɗauka da tamanin abin da ya rage a miliyan guda shine ashirin dubu ashirin ya rage akan miliyan guda to kana da mata da yara guda uku wannan kudin zai kai ku ina to yanzu kenan kai ma kana buƙatar a yi ma mai a baka zakka to amma yanzu zakka ne ake nema a gurin ka za ka ɗauki wannan au ai dole kuwa musu tambayar za ka ɗauki awon ko a jefar da shi a jefar da shi a ɗauko zinariya sai mutum ya tara miliyan goma sha tara sannan ya fitar da zakka shi yasa na ce muku to waye zai maka wannan ittifakin ni dai ban ki son maka ittifakin ba saboda ban kai ba a malantar da zan maka wannan ittifakin in kai kana jin ka dauka ma kanka wannan zaka iya yin ittifaki to ni ba zan iya ba ni ilimi na bai kai ba ƙarfin karatu na bai kai yanzu irin jayar da mutane akan su dauki layi ɗaya su rinka cire zakka ba shi yasa nace maka kuma ko a malaman kasar in dai zama za a yi na gaskiya to sai sun ɗauki farashin duniya tukuna wanne ne aka yi ittifaki a kansu saboda haka ba zan iya ba da fatawar ba kuma ko ka tafi ka ce na ce kaza to ban yi fatawar ba tukuna ka ji tsoron Allah ka isar da abin da na faɗa don za ka mun ƙage wallahi za ka iya yi ina kallon ka za ka iya mun ƙage so shi yasa nake maka fatawar za ta yi wahalar alsuwa a wannan dan zaman gaya maka cewa zakka da azurfa da zinariya wanne ya kamata ka ɗauka a haka yi tambayar ba zan iya ba ba zan iya yi ba ne wallahi saboda wannan yana wahalar da malamai gaba ɗaya domin ma'aunan guda biyu ne da su ake auna kuɗaɗe ko dai azurfa ko zinariya shi talaka zai zama mai baki biyu ne fiska biyu zai zama kamar munafiki haka zai in ka ba shi dama ka gane fiska ta farko da zai kalla to fa shi ma za a karbi zakka a wajen yana da dubu ɗari tara sai an karbi zakka a wajen don an karbawa za a ba mu sannan kuma a gefe guda kuma zai yi fiskar da ya kamata mai miliyan sha tara ya cire don ya samu ko ba haka ba ne kaga fiska biyu ne zulwa jahidi kake yanzu fiska biyu za ka wani su saboda a gefe guda idan an zo ƙasa ƙasa ƙasa da miliyan ba ka son a taɓa tun da kai ma yanzu mabukaci ne ko yawa ba ka son a taɓa idan aka koma gefe kuma kana son a taɓa mai kuɗin nan da ya tara miliyoyi shi ya cire don ka cafka waye zai maka fatawar ni dai ba zan iya ta ba don haka wai kamar yadda ka nema cewa wanne ya kamata ka ɗauka ko wanne ya kamata mutum ya ɗauka to kaji yadda abubuwan suke yanzu dai kowa ya ji abin yadda yake ko to wannan shi ne matsalar da ake ciki shi yasa kake ganin wato ko dai rabiqatul alamul islami a zauna duka a fitar da sakamako wanda kuma kamar shi nake tsammani tamin committee din nan suka fi tafiya a kan na ainun me tabbacin ka akan ainun ne a to wannan ai ba dalili ba ne tunda ba da su kake magana ba shi yasa nake cewa bai yiwa idan kun lura maganar bai yiwa nake magana amma shi ya bada tabbaci haka matsalar take na ba abin da ya sani shi ma jira yake ko ba ka jira yana jira in an cire a bashi to ba ga irin ta ba so wannan ita ce matsalar malam da ake ciki kuma abu biyu nan ba dama ka share su akan cewa da su ake hau shi yasa ina ga ko hadisin Anas ne yake cewa a kowanne idan lissafin ka bai kai ba misali to kai wani abu na ihsani ba ko da a ce lissafin da watakila kake kallon sa yanzu kana da dubu ɗari tara misali to dubu ɗari tara ka kasa goma mana ka ba mu ai ka kasa arba'in ka ba mutum kashi ɗaya ko ba za ka yi ba ai akwai wanda ba da dubu ɗari tara to sai ka ba shi kuma a wannan ma'aunin ai ka yi zakka tunda nisabin azurfa yanzu ƙasa da miliyan ne bai kai miliyan guda ba zakkarsa za ka cire zakka inda ya shekara a hannunka shi yasa na ɗaibo muku abun da wannan da wannan da wannan har zuwa inda za ka tace kuɗin kamar yadda su ma'aunin zinare kuma gashi miliyan goma sha tara to idan kowa kai talaka ka auna naka mana da in shawara za mu baka ka auna naka da azurfa kai ma sai ka kasa arba'in kana da miliyan ɗaya to kasa arba'in kashi ɗaya sai ka ba mu wani wanda ba shi da wannan shi kenan ka yi zakka a azurfa kaga wanda ba su da shi za su wadata aiko mai miliyan sha tara kuma wanda yake da shi to dama za ka samu sha taran sha taran sha sha za ka same shi da shi miliyan ko ba haka ba shi ya kasa da arba'in ya ba da kashi da shi gana idan an yi wannan mai dubu mai awon azurfa ya taimaki talaka ko bai taimaka ba ya taimaki na ƙasa da shi watakila kuma mai miliyoyin nan da shi kuma ya cire mai yiwa ya ba ma mai ƙasa da miliyan ɗaya so kaga kenan yanzu dukiya ta zama mai dulatan bainal agniya ay bainal fuqara tana zagayawa ne a tsakanin fakire idan na tambaye ka kana da miliyan da kai nake tambaya baka da shi ya akai ko kai kana da miliyan da to kada da za mu bi layi layi ba za ka ga marasa miliyan ɗaya suna da yawa to kaga kenan idan duk mai miliyan ɗaya zai cire wani abu ai talakawa za su samu sauki to a babin cewa al'umma ta yalwata wannan ya fi ba da taimakon mutane to sai kuma idan ya zama to wancan layin ake ɗauka to da yawa ba za su iya mallakan lissafi kuma ba sa cire zakka nan kuma hatsarin yake haka ne ko ba haka ba da yawa sun mallaki abin da ya kamata su cire zakka kuma ba su bayar ba to watakila ashe ma kai zakka ta hau kanka a wannan awon tun ba yau ba amma kana kallon mai kudin anguwar kai ba kama sani ba so shi yasa matsalar take da shi wannan harka ce wadda ta shafi malamai su zauna su saka su fitar ma da al'umma mafita amma ni kadai ba zan iya ba shine gaskiyar magana don ni yanzu ban yi fatawa ba kawai da muku bayani kar kuma ka tafi ka ce na ce kaza na ce kaza ka dora mun ƙarya kar kai wannan na haka harka ce da ta shafi malamai su zauna su ga menene watakila idan suka yi ittifaki saboda ganin matsalolin kowane bangare to shi kenan maslahar al'umma sai a ce amma a yanzu malam ni ba ni da amsa da zan zaba maka ɗaya daga ciki saboda ijtihadi na da ilimi na bai kai ba bai kai ba ne wannan illar jahilci na ne ya kai haka ka fahimta na ce ka fahimta tambaya nake ka fahimta ka fahimci abin ko? to shi kyana idan ka tafi ya ce wallahi an tambayi maran da kuro amma jahilcinsa ya yi yawa akan matsala abin da ya kamata ka kai labari ke da haka shi makaran kansa bai gane matsalar ba wannan shi ya kamata in za ka dora ka dora amma saɓanin wani abu da za ka faɗa ba gaskiya za ka faɗa ba an gane ko? to mu je malam karanta mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
قد أفلح المؤمنون نعم الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم والذين هم عن اللغو معرضون نعم والذين هم للزكاة فاعلون
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun mu'minai sun rabauta da samun aljanna alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke khushu'i a cikin sallarsu الذين هم عن اللغو معرضون سنة ما سبجروا أكل أبن ليشا في لغو sai ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun suna waɗanda suke aikatawa da fitar da zakkarsu muka ce mun yi rantse akan wannan saboda mu fito da illar talauci domin ma'abota wadata suke cire zakka domin samar da aminci a bayan ƙasa domin samar da kwanciyar wato hankali domin wadata waɗanda suka zamanto ba su da shi mun faffaɗi abubuwa waɗanda da yawa mutane sun ji su a nan gurin mun faɗe su muka ce kuma na ƙarshe da muka yi magana shi ne wato talauci hatsari ne akan al'umma muka ce yana girgiza zamantakewar al'umma da aminci ko securitinta sannan muka ce yana ba da barazana akan haɗin kan al'umma da ci gabanta sannan muka ce idan talauci ya watsu a cikin al'umma to shikenan abubuwa da ake cin amfani da su ko shigo da su daga wata ƙasa ko wani abu mai kama da haka duka zai yi karanci saboda babu yadda za a yi su shigo da irin waɗannan abubuwa sa'annan kuma muka nuna cewa mutane suna yawaituwa amma kuma tun da talauci ya babaye su to yawantuwansu da bunƙasar da suke yi yana iya zamantowa hatsari da kuma rashin samun nutsuwa duk inda talauci ya bayyana ya mamaye guri to abin da yake fitarwa shine zamanto za a fitar da tawaye shine a fito a ta daru akan hanya wannan shine abin da zai kuma irin wannan al'umma da ta zamanto haka to ba wuya masu kuɗi za su iya yin tasiri da tasalluɗi akan waɗanda suke da talauci ko kuma wasu ƙasashe su zamanto cewa suna ta'addanci ko ƙetare iyaka akan wasu ƙasashe don ba su da komai ba su da ƙarfi ko kuma a jibga musu bashin da za a mayar da su bayi kamar yadda muka ambata sannan muka ce a gefe guda a irin wannan halin za ka ga wasu mutane suna rayuwa rayuwa irin ta almubazzaranci za ka samu mutum yana rayuwa a cikin wasu ni'ima cikakku a gefe guda mu kuma ka samu wasu mutane suna mutuwa don yunwa akan titi sannan za ka samu wanda zai mutu saboda ba shi da kudin sayan magani za ka samu wasu mutane kuma suna kan wata daraja mai girman gaske ƙololuwa ta wadata wadda Allah ma ba da gominsu ba sannan za ka samu wasu ƙasa suke talaucin ya bebe su kuma ya mai da su batattu shakiyai za su mai za su dawo shi yasa mala yace to idan talauci ya bayyana kada ka tambayi halin al'umma kawai al'amarin ya lalace kenan Allah sauki akan wannan ne ya kudu Abu Zarri radiyallahu anhu wa arda a wannan gabar ce Abu Zarri yake magana Allah ya da shi yana cewa ajabtu na mamakin biman la yajidu qutahu ga wanda bai samu abinci ba fi baitihi a gidansa bai da abinci kamar yadda muka ce ga waɗannan matsaloli iri daban-daban nan ga yara 'yan ƙanana a gabansa suna juyawa wato abu zarri ya ce ba zan yi mamaki ba ga wanda ya rasa abinci kai fala ya kuruju sha'iran saifarku alan nasu ya ce me zai hana shi ya fito da takwabinsa da rara akan mutane ya yaki mutane ko ya kashe mutane don ya samu kuɗi abu zan ya ce ba zan yi mamaki ba yanzu masu ɗaukan makamai su shiga daji menene ya faru talauci ko a shi ne tushe ai ko sun rasa yadda za su yi a rayuwa ko an zalunce su sun rasa inda za su kai don haka babu wata gudumawa to sai su ga me zai hana wani ya zare takwabinsa kawai ya fito ya rinka kashe mutane abu zari yana cewa ba na mamaki ga mutumin da zai zamanto haka an gane ko ba yana nufin wai abin daidai ba ne a'a yana kallon bukata za ta iya mayar da mutumin da abubuwa kamar uku suka haɗu masa kuma ya samu kansa cikin yunwa da farko bai da ilimi na addini ko na rayuwar duniya bai da shi sannan kuma baya ma practicing na addinin an gane sannan bai da sana'ar yi kuma ga ba imani ga zunzurutun jahilci ya ta kana ganin in ya rasa ba zai iya yin abubuwan da ba su da kyau ba zai iya yi shi yasa yace la yuridu abu dharr an yad'u ila misli hadha al-fi'l yace abinda abu dharr yake yana faɗan wannan magana ne ba yana nufin wai mutane su kai irin wannan matsayin ba sai dai a hangensa yana kallon fa idan ya zama to ba a shawo kan matsalar ba to za a iya kaiwa ga irin wannan halin walakin na ya tahaddasu an waƙa shi abu zarri yana magana ne akan abin da yake faruwa kamar ya ga hakan yana faruwa kuma yanzu ai mutane da yawa sun ga hakan yana faruwa ko yake cewa wato yana zance ne akan abin yadda yake wa annatijatun tabi'iyya yake cewa kuma wannan sakamako ne fa na ɗabi'ar ɗan adam hina yaftaqidul insanu daruriyati hayati duk lokacin da ɗan adam ya rasa abin da zai cire masa ko zai biya masa bukata na larurar rayuwa ya zamanto bayi da shi hina la yajidu ta'ama bai samu abinci ba allazi yasuddu ranqa wanda zai toshe masa wannan ramin yunwar da yake da ita bai samu damar hakan ba bai da shi inda zalika yace a wannan lokaci tasirul hayatu wal mautu indahu ala haddin sawa to rayuwa za ta kasance masa da mutuwa duk ɗaya don haka zai iya afkar da kansa inda ma zai mutu ana samun haka ko da yawa an samu wanda suka rataye kansu ko na tun da ake rataye kai a tarihi ka taba jin wani hamshakin da kudi ya rataye kansa to masu rataye kansu mai faru a a dai ka taba jin wani hamshakin mai kudi kawai saboda kudi sun masa yawa sai ya rataye kansa duk waɗanda za ka ji sun rataye kansu har sun rubuta takarda to matsala suke bari ya rubuta takarda ya faɗi matsalolinsa ba wanda ya biya masa bukata don haka ya kashe kansa ku ci kanku a duniyar ya tafi haka ne ko la yajidu shay'an yaqsuruhu wa la yajidu mani'un min an yakhruja wa yuqalu tahta ayyi rayat bai samu abin da zai rayu ba bai samu abin da zai tallafa masa ya kawar masa da wannan matsala da yake ciki ba bai samu wani abu dalili na abin da zai hana shi akan ya fito kuma ya yi magana a ƙarƙashin kowace ma irin tuta aka kafa ta tashin hankali zai iya tsayawa a gindinta kuma ya taimaka wannan tashin hankalin ya ci gaba saboda me ba ku sani ba saboda talauci ai a kansa muke tafiya an gane ko wani ayi ajalin hadafin kuma bai san ma wace irin manufa mai kafa tutar sharrin yake ba amma zai iya tsayawa a ƙarƙashin ta sai kawai mu je wala yajid ko wa gayatan bai san kuma ina ne ake son aje da shi ba waɗannan duka wai sai ya san me ake nufi sai ya san kuma ina za a je a la ya famu wannan ba abin da ya dame shi shi dai yanzu a tada hankali a yi bore kawai mai mutuwa ya mutu ko ba haka ba ne talauci kenan talauci ya ce ta ummu shahana shi yake game mutane da kiyayya kaga mutane sun ki juna wata ummul bagaba gaba ta faru tahadifu tahadimu awasilul mahabba talauci idan ya zo yana rushe asalin soyayyar da ma wani yake ma wani kawai in ya nema baka bashi ba shikenan yanzu gaba za ku dauka haka ne ke za ga wasu sun taru a gindin inuwa suna zagin wanda ba shi ma da haƙƙi dukkan ku sai su haɗa ku su ba ku laifin su ce dukkan ku barayi ne ba wanda ya san kuma yadda aka yi kuka samu kuɗin amma dai sai sun ba ku sunan barayi ana samu ko to kaga kenan yanzu hatta duk wani asali na soyayya talauci ya zo ya banke shi ya kayar da shi ya saka gaba hina idin yujad yace zaka samu tahdimu ko ya hadimu mahabbatal ikha'a hatta yan uwantaka wa da kane kuke sai gaba ta shiga saboda bai samu abin da yake so ba abuka yujadul faqira bi janibil ghani zaka samu faqiri yana gefen wani mawadaci amma kuma mawadacin wala yaltafitu ilayhi baya ma kallon inda wannan matalaucin yake wala yutihi shay'an mimma a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala za ga mawadacin baya waiwayawa ma ya ga talakan ballantana ya bashi wani abu daga cikin abin da shi Allah ya bashi wannan talakan sai ka same shi da mummunar fata akan wannan mai kudin ko ba za a same shi ba na'am ta in akwai yadda za a yi su samu dukiyar ta tafi za su yi idan kuma wata musifa za ta same ka kai mai kudin da ka kiyoyawa ma ka kalle su ballin ta naka ce bake su wata musifa ta afka maka za su ce Allah ya kara haka ne saboda ba ka iya taimakon su da komai alfaqru na bakwai wato talauciya ko abin nan yan uwa khatarun ala sayyadatil umma talauci hatsari ne hatta akan shugabannin al'umma wanda yake shugabanci in ya talauta al'ummar to zai gamu da bala'in su don haka shi yasa a, a shugabanci a addini to baya buƙatar wai duk abin da ka hango zai saba ma talaka wanda yake fama da rayuwa to kai kokari ka toshe shi ba ka bude masa wannan kofar ba domin boren su kawai ya ishe ka a ƙasa to Allah sauke qadarun ala istiqlaliha sannan duk wata ƙasa da ka sani in dai talaucin ta ya kai to talaucin ta hatsari ne akan yancin da take da shi za ta dawo maras yanci sai abinda wasu ƙasashe mawadata suka yi kuma hakan yana faruwa ko hina la yajidu al-ba'is al-muhtaj hina la yajidu anna watanahu hadha qad at'amahu min al-ju' a lokacin da 'yan ƙasa suka rasa abin da za su ci suke cikin talauci da wahala to a wannan lokacin shawo kansu yana da wahala ba su da wato ba su da abin da za su ci la yajidu anna watsanahu ƙasar tasu ma ba su iya samun abin da za su iya ciyar da su ba na daga yunwar da suke ciki au amni min al ko kuma a ce ƙasar ta iya amfanuwa da amintuwa daga tsoro فإنه لن يجد في قلبه ولاء لهذا الوطن da haka wannan halin sai ka samu 'yan ƙasa ba sa kishin ƙasarsu talauci zama haka ne ko ba haka ba yanzu yanzu sai a ce a yi mutane a nan ƙasa kuma ba sa kishin ƙasarsu to irin abin da malatin yake faɗa kenan sai mutum ya dawo baya kishin ƙasarsa ya fi shi amma wata ƙasa daban ko yana ganin nan kamar komai ya lalace domin abincin da zai ci ma bai ci kuma bai amintu ba daga tsoro yana cikin tsoro ina ma da a ce masu mulki suna sauraron irin waɗannan maganganu ba za su saurare mu saboda kawai mu 'yan arabiya ne kuma shi dama malamin arabiya a cikin wannan al'ummar kusan a kashi ake ganinsa mutane sun bi damuwa idan sun saka riguna ta tsofa su ɗauka su baki tsohuwar riga shikenan kai ba abin da ka iya sai dai ka yi ma 'ya'yansu sura in an mutu shikenan ka zo ka musu sallah shikenan iya abin da ka iya kenan wai in an taru ka zo ka yi musu sallah shikenan suna ganin duk a al'amarin duniya kai baka san komai ba yanzu da yawa idan ka tara 'yan boko da wanda za su fitar maka da wannan matsalar da muke fitowa da ita zai wahala da za su iya fito da ita da ya kamata tun da manyan su suna can sama ya kamata a je a gaya musu haka ne ko saboda haka za ka samu ya kunu musta'iddan li bai'ihi bi abkhas al asman wa li a'da al a'da'i wa hina takunu al umma faqiratun takunu murtahinatun bi aidi al aghniya yace kuma har yanzu za ka samu mutum a irin wannan hali a shirye ma yake da ya sai da kansa wallahi ma shi yasa za ka ga ko ranar zaɓe wani sai ya rataya ma kansa ganye malam da gaske ne ko waɗannan abubuwan da nake faɗi kar ka ɗauka wai kawai hira ake wallahi su ne duk suka dame mu a ƙasa waɗannan abubuwan duk su suka dame mu kuma su suka jawo halin da muke ciki saboda masu mulkin sun ƙi su raba arzikin ƙasan akan yadda ya kamata kuma matasan kasar an ki a ba su ilimin ma da ya kamata kuma an ki a koya musu sana'ar da ya kamata kuma an ki a dora su akan layin da ya kamata kullun tara kudin ake ana zuwa ana kaiwa wasu kasashe ana zama yan kasar kuma suna nan a cikin wannan hali saboda haka sai ga mutum a shirye yake arhantar da kansa akan samani yan kuɗi yan kaɗan kuma zai iya ba da kansa ga makiyinsa makiyinsa ne amma zai sai da kansa a wajensa yana faruwa a wannan lokaci da al'umma ta zama to talauci ya kai mata haka to shikenan za ta zama kamar jingina talakawa sai zama kamar jingina ne a hannun mawadata eh na baka indomin ko eh to mu haɗu ranar zaɓe kaga ka zama jingina to sai yadda aka yi da kai maganar gaskiya ne ai na eh da indomin da taliya duk ba ɗaya ba ne duk dai ba robar ba ce ai roba ce duka yawa alfaqru na takwas kenan kala yace talauci khatarun ala ilmi hatsari ne akan ilimi dan haka za shi yasa zaka ga dubban yara ko miliyoyin yara ba za su iya zuwa jami'a ba ba kudi kai sakandaren ma wasu ba sa iya biya ba private ba ba wai ma sakandaren private ba a'a sakandare din ma wannan wannan 300 ko 500 wani da zai je rijistar madansa ba da shi talauci khatarun ala ilmi hatsari ne akan ilimi sannan talauci khatarun ala al yana da hatsari akan hankali da yawa akwai waɗanda in damuwa ta ishe su suka rasa yadda za su sai su koma shan kwaya haka ne ko ba haka ba sai su koma shan kwaya khatarun alal afkar talauci hatsari ne akan tunani duk wanda ya rasa to tunaninsa ba layi yake ba santa yake tafiya ba yana tafiya yana kakkaucewa ne in sun samu sun yi group da to ya za a mu je gidan wani za a je sata kenan hatsari ne akan tunani hina yakunu al-insanu mashghulan bil bahth an rizqi a lokacin da dan adam ya zamanto ya shagaltu ne da binciken yaya za a yi kawai ya samo kuɗi ba maganar imani ake ba ta ina kuɗi za su shiga wa an lukumati aishihi kuma yana ta bincike ne akan yaya za a yi lomar da zai ta cika masa ciki mata sai ya ji dulwakta liya ta'allam ka gaya mun ga wannan hali yaushe zai samu lokacin da zai yi ilimi yaushe zai yi ilimi babu lokacin da zai yi ilimi wa mata sai ya ji dulwakta liya darris yaushe zai samu lokacin da zai je a yi masa darasi abu na ulfukara yudfa'una daf'an ila al'amal li ajli an yuwaffira hajatahu yace zaka samu ƴaƴan waɗanda suke da talauci wasu in da a ba su aikin ma wasu aiki na kaskanci ake ɗauka a ba su ba a ba su aikin da zai iya taimakon su su gina rayuwarsu haka ne ko ba haka ba to wala yastati'una an yata'allamu don haka ba su da ikon su yi ilimi domin sun kare akan wancan aikin da ba zai iya tserar da su a rayuwa ba wala yatamakkanu min an yudarrisu baya iya yiwa ma a ce za su je makaranta talauci malam ku kalli abun da ake faɗin nan duk wannan abun muna cikin sa mata sai yajidu al-insanu waqtan li ajli an yufakkir to idan haka ne kuwa irin wannan yaro ko irin waɗannan yara da suka samu kansu a yaushe kake tsammanin za su zauna su yi tunanin ciyar da ƙasa gaba da me zai ji ƙasar da yake da kallon ta saboda talauciya da bai yana kallon kowa ma ya kama gabansa yaushe zai yi tunani a samu ci gaba a cikin ƙasa wa mata yajidu an yufakkira li ajli an ya'mala aqluhu yaushe zai tsaya yana tunanin wai hankalinsa zai yi tunani ya aiki wal amalu yatatallabu laylan wa nahar li yuwaffira hajatahu wa nafaqat kawai tunaninsa dan aikin da ya samu shine kawai ya samu ya ci abinci da rana ya samu ya ci da daddare kuma a wannan ma bukatarsa ba ta biya bai koshi to kun ga akwai matsala ko yurwa anna imamu muhammad bin hasan صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن وترويت وتمغنا أكن واتو إمام محمد بن الحسن الله يدلشي وني دم صبر أبو حنيفة أنه مر أنه مرة وترانا ينا زورينا تربط إلي دخل sai aka shiga baitahu gidansa an gane faqalat lahu jariya wata baiwa a cikin gidan ya zo ta zabe shi yana rubuta harkar ilimi yana ta bahasi yana bincike ita wannan baiwa da ta zo tana sanar masa ne na fadar daqiq ta ce garin tuwo ya kare babu garin tuwo ya kare wakala laha sai ya ce mata kaito ya ce dalilin maganar kinnan yanzu akwai matsaloli na ilimi guda arba'in duk sun baje ba na iya tuno su saboda saboda tunanin me za a ci ya ce a za'atu arba'in na mas'ala min alfaƙe ya ce na manta ta saboda wannan maganar to ta za a yi ka yi tsammanin mutumin da da kyar baya iya samun abinci ka yi masa tsammanin ilimi da wuya yana da wahala bi sababi hadhihi al-kalima faqat saboda wannan kalmar kadai hina akhbaratu annahu laysa fi baytihi daqiqan li ya'kula saboda kawai garin da za a ci a gidansu babu shi a wannan lokaci fa min aina yati al-ilmu ma'a wujud al-faqr wal haja ta ina ilimi zai samu da talauci da komai wannan fa shine halin da muke ciki an gama da arewa an kassara mu maganar ilimi yanzu makaranti ba a zuwa haka ne ko ba haka ba na tara kana cewa lokaci yayi kusa ko saura nawa biyu a yayi kadan kadan ja abun yayi gaba mu karisa saboda mu fita daga wannan wannan don kowa yanzu ya dumu waɗannan maganganun ba wanda in ka gaba su sha kan mutum ba to bai da tunani ne amma halin da muke ciki yanzu shine kawai na tara shine alfaqr min ahammi asbabil jahl to ai tunda kace bara a samu ilimi ba ba sai kuma kace shine sababin jahilci ko min ahammi asbabil ummiya yana daga cikin muhimman abubuwa da suke sabbaba dan adam ya zauna ba da ilimi min ahammi asbabit takhallul kuma shi yake sa ƙasa ba za ta ci gaba ba kuma ƴan ƙasa ba za su ci gaba ba talauci yana sa abin da ɗan adam ba zai ci gaba ba al-faqru sababun li mu'zamil mashakil yace kai matsaloli da yawa talauci shine matsalar su sababun lil mashakil siyasa me yana na'am kuma tunda ana yin karatu ba kai na'am ba sai yanzu za ka yi na'am na yanzu so yake wai yanzu gani ni ba za ka zuga ni ba wallahi bukatar kenan shi yasa ni ba na bada irin wannan saboda haka eh na yawa saboda haka ba zai zama abin nan ba amma abin da malam yake gaya maka shine sababin li mashakil siyasa hatta siyasar nan da kake kallanta tana da matsalolin talauta mutane wanda kuma ma kamar kusan yanzu kam ita ce ma jigo za a iya cewa domin yanzu ko ko ba abin nan ko saɓani kuke da wanda yake mulki a jiha sai ce aikin da zai ma ba zai biyo ta layin ku ba to har yaushe kana mulkin talaka ko kuma haka kawai ka zo ka kanka mai ka matse ka hana mutane ruwa su sha ma ruwa ma su tsaye jika ba kokoron su ba za ka bada to har yaushe ba matsala ba ce matsala ce ko da ita kanta siyasar wani lokaci matsala ce akan al'umma ga gaba ga bacin ga kasafi ga zagin mutane ga aibanta mutane ga a junansu duk abin da kai na kirki ba mai yaba maka sai dai ya kushe wace irin al'umma ce wannan sababin lil mashakil al iqtisadiyya wani lokaci siyasar ita kanta matsala ce a matsalolin tattalin arziki na al'umma domin yanzu sai ka samu arzikin da ake rabawa waɗancan an fifita su waɗancan yankin an musu kaza waɗancan an yi wa rere waɗannan kuma ko a zo a saka musu wani bala'i da tashin hankali kasuwa su ta gagara noma ya gagara a kuntata musu a sa su cikin talauci a karya tattalin arzikin su duk da siyasar ake ko ba haka bane to sababin lil mashakil al ijtima'iyya talauci sababi ne wanda yake daidai da al'umma waye ne mai magana ka yi haƙuri da Allah. Sababin lilmashakil sihiyya ya ce talauci sababi ne akan matsalolin ma'aikatar lafiya ko lafiyar mutane. sababin lil mashakil at-ta'limiyya hatta abin da ya shafi ilimi haka yake wa hakaza kathirun min al-mashakil ta'udu li hadha sabab waɗannan matsaloli da yawa duk suna komawa da zuwa ga waɗannan sababin da muka ambata balle mu a Najeriya ka san siyasa ce ta bangaranci siyasa ce ta da mai barazana akan talauci siyasa ce ta maslahar waɗanda suke yin ta kadai ba matsalar al'ummar su suke kallo ba siyasa ce idara fardiya mai jagorancin ta mutum ɗaya ne ba wanda zai bashi shawara kuma ba wanda zai tuntuba haka siyasa take tafiya fardiya shi kadai yake jagorancin abin da ya ga dama kawai zai ko a jihar sa ko a kasar gaba daya siyasa ce la ta hukumu bisawiya ba ta iya hukunci da daidaito a tsakanin al'umma sai ta nuna bambanci walal adl kuma ba ta da adalci akan mabiyanta siyasatun takhussu man takhussu kawai siyasa ce wanda take kebance wanda ta kebance in ta kebance wani shikenan ta azurta shi sauran mutane ko oho siyasatu zulmin wa udwan zalunci ne kawai da ƙetare iyaka da ta'addanci ma wani lokaci akan mutane haka kai kuna zaune sai wasu yara su fito wai sun fito shara in ba kai sa ba su yanka ba da sunan duk daga siyasa suka gado siyasatu ghayyin wa baghyin siyasar bata da zalunci wa tasalludin da fawa akan mutane wa tamarrudin da kin sauraron mutane kuma duk haka take siyasar da ta zamanto siyasar din kalbuka ya tabi'uk wato kawai karen ka ya bi ka in kana so ka je ka jona da su shine za su taimake ka in ba haka ba siyasa ce kalbuka ya tabi'uk karen ka ya bi ka ya ta haushi a gidan rediyo su zo ya zo su bashi wani abu karen ka ya bi ka siyasar kenan da ake yace za a wadata mutane ko ba haka ba ne wannan ita ce matsalar wannan fa duk talauci ne ya jawo shi yasa muka ce kafin mu faɗi zakkar ya kamata mu karanta wa mutane wani abu su san me ake ciki wannan shine illar talauci kuma abin da na faɗa din nan in ba ku ganshi ba a wannan rayuwar to in dai ba wadata aka samu ba ku saka idanu za ku gani za ku gan su a nan a wai ma dai in ba a gani ba yanzu ba ba a gan su ba dai za a gani gaba yes Allah ya soke nan za mu aje insha Allah domin mai abin nan mai abin nan yana nuna mana ai lokacin bai cika ba malam to shikenan za mu tattare mu ma sai mu yi gaba lokacin shan ruwa ya kusa sai gobe in Allah ya kai to
assalamu alaikum wa rahmatullah ga masu bukatar abin karyawa akwai kamfanin madara fik da suka ce da su ba da iftar suna suna nan yamma da masallaci to mai bukata in an da karatu zai iya zuwa gurin sannan akwai wani bawan Allah ya bada qur'ani guda biyu yana addu'an Allah ya sauki matarsa lafiya ya albarka kyawun da za ta haifa Allah ya bata haihuwa suna neman haihuwa Allah ya bata haihuwa akwai wanda ya bada guda takwas shi kuma ya ce ladan Allah kawai mahaifiyarsa ya kuma albarkaci abin da yake da shi na kasuwa sai masu bukatu daban-daban duka assalamu alaikum
to Allah ya biya bukata dan Allah in an je karban iftar din nan kar ayi wawa dan Allah muna roƙon kuma dan Allah in an ce ayi layi to ayi yadda muka taru muka shiru anan ya kamata mu zamanto cewa mutane ne masu tsari tunda an zo ne za a bayar to dan Allah banda haure kabila dukkan mun nan akan layi muka zo duniya don ba rana ɗaya muka zo ba da layi na ya zo na fito kai ma da layi ka zo ka fito saboda haka bi layi ba wai wani abu ne sabo ba ku bi layi kawai dan Allah ban da wawa kuma in ɗaya ɗaya ake bayarwa to ka karbi ɗaya kada ka karbi biyu to wa za ka kai ma dama kai ake so a ba a saboda na san mutane ne jiya ba da kyar muka sha ba za mu kai abinci wajen abin nan guragu ne kowa makafi da kyar fa kuma wallahi malam plate plate abinda muka tafi da shi 200 da wani abu wanda kowa zai samu take away amma wallahi da kyar muka sha to har yaushe wannan wani irin abu ne kuma kowa yawa kaji talauci kuma kowa kowa zai samu fa kowa dukkan waɗanda suka zo gurin ba wanda bai samu ba saboda haka dole ya zama to a yi haƙuri da Allah Allah ya kyauta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الفقر اللهم إنا نعوذ بك من الفقر اللهم إنا نعوذ بك من الفقر نسألك الغنى والعفاف يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allah muna roƙonka wannan fitina da take tashi a gabar ta tsakiya Ubangiji muna tawassuli da wannan lokaci Allah muna roƙonka kada ka ba mu Amurka da Isra'ila nasara Ubangiji muna roƙonka ka karya su ya Allah mutane da sun dade suna zalunta su kashe mutane a masallaci su yi komai Ubangiji ya Allah alfarmar wannan wata da ibadar da ake Allah ka nuna musu gazawarsu ya Allah. Ubangiji ka nuna musu gazawarsu ya Allah. Allah ka nuna musu gazawarsu ya Allah. Allah ya sa su kwashi kashin su a hannu ya Allah. Ubangiji irin barnar da suke ma addini Allah kai ma kai musu irin wannan barnar a cikin gidajensu da garuruwansu ya Allah. Allah ka rusa su. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين